الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد
من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدني لنا بهذا المهضل ولتعتقي بنظرة تأتي لنا بالظفر وبعد الحمد لله dukkan dangin yabo sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai wadda ya gaggari mu a wannan za mu ya samu mai albarka a wannan yammaci mai albarka na lahadi uku ga watan hudu miladiya na nabi isa dan maryam alaihi wa ala nabiyina afdal salati wa atammu taslimi na da shekara dubu biyu da ashirin da biyu wa daidai da biyu ga watan Ramadan hijira ga wani annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu da ɗari hudu da talatin da arba'in da uku wadda muka haɗu don ci gaba da karatun tafsirin Alƙur'ani mai girma wadda muke bibiyar tafsirin maulanmu Shekul Islami wa sa'adatul anani مولانا الشيخ ابراهيم الناس رضي الله تعالى عنه من سنة في رياض التفسير الإمام تاشي أولهم آية تكفي سورة البقرة زي فضل الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله ألا ينبغي من زمن الله صلى الله عليه وسلم العباد يا رسول الله sani yana daga cikin mutane man ya shi nafsahu akwai wanda ke sai da ranta ba don komai ba sai ibti ba a marbatillah sai don neman yardan Allah subhanahu wa ta'ala sai ba da ranta ya sai da ranta saboda neman yardan Allah subhanahu wa ta'ala wallahu shi Allah ra'ufun mai yawan mai tsananin tausayi ne bil ibadi ga bayansa to Allah subhanahu wataala jalla jalaluhu wa azza sha'nuhu wa dama sultanuhu ya raba mutane bayan da maulana shekar Usman Bauchi jalla ta'ala an yi bani an yi mutane hawa hudu akwai karatun da muka yi a baya tabbatar da haka akwai waɗanda su ba su san wata lahira duniya kawai ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما لهم في الآخرة من قرار akwai mutane daga cikin wato akwai yana daga cikin mutane da sun tashi duniya kawai suka sani ita kuma kadai suke roƙo Allah ya ce waɗannan ba su da wani rabo a lahira Allah ya cire mu daga cikin su wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar akwai daga cikin su waɗanda su kuma suna roƙon Allah duniya da lahira duka Allah ya cire na farko shi ya ce ghayatuhum a duniya makuran abu buri a samu duniya kawai na biyu ghayatuhum a duniya wa lahira makuran burin su samu duniya su samu lahira to sai kuma waɗannan ومنهم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله سورة وإنه duk da ma kafin waɗannan akwai waɗanda su suke ma sifanta mai suke so in ma za su za su wajen gari kashe ne wai don su samu aljanna ne sun ɗan ɗara waɗannan waɗannan ba su manta da duniyan ba suna son da ita ma saboda faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wa la tansa nasibaka min ad-dunya to amma hada lahira to akwai ɗan kuma waɗanda wa abin nan man ya shiri nafsa hu ta ba marfatin la ka fushi akwai kuma waɗanda su kuma aljanna ne wanda Allah ya yi da su abinda za a biya su da wannan sai da sai wanda suka tsakanin da Allah shi ne aljanna kamar yadda za mu zo makaranta nan da makaranta za a kawo a cikin sha to sai kuma waɗannan wanda su kuma yardan Allah suke nema sun wuce ma mai neman aljanna domin aljanna ittifaqan yardan Allah ya fita ba ma ittifaqa ittifaqin qur'ani ne ba na wani mutum ba balle a ce ma wani ne ittifaqin Allah da kansa ne ba da kai kirayi wa duniya gina lillahi da kullu shawati min nisa'i wal bayin wal qanati min qadra min al-zahab wal fidda wal khayl wal qawwa wal an'am wal arab zalika mata'u hakiki haka Allah ya faɗa kirga abubuwa guda shida yace in dai duniya ce wa'annan su ne wa'annan da aka kirga in an ƙara gaba za a kawo maganar mulki bayan samu wa'annan duka dukiya da duk wani abin da aka faɗa an haɗa su duka to sai maganar mulki wani na kuma malikar mulki ya za a dawo shari'a ba da shi a haɗa da wannan aya to da aka gama sai Allah bayan ya yi kirari wa duniya da yadda take sai ce kul a unabbi'ukum bi khairin min zalikum gaya musu ya rasu na bari shin kuna so ko mutanen duniya gaya muku abin da yake abin da muka faɗa inda alƙairi lillazina taqaw inda rabbihim jannat wanda suka ji tsoron Allah auren Allah ubangijin su suna da aljanna da aka yi maganar aljanna ƙarshe ne aka ce ولو نبي كتب خير من ذلك الذين تقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها كفر أه. وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد قال ورضوان من الله كان إلى في سورة التوبة هي وبنجي بيجي جوا رضوان من الله أكبر الجنة نعم يدعى الله يأتي samun yadda Allah ya fi aljanna to ajin wa'annan da kuke karantawa yanzu ke Allah ta wa minan nas man yashri nafsahu yana daga mutane wanda ke sai da ransa don me yake sai da ransa ibtiza amradati ma saboda neman yadda Allah wannan ya faru ne saboda wani dalili dalilin ya kirdiga tun a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma babban sabab na nuzul na wannan aya shine Suhaibu Ar-Rumi Ibn Sinan shine babban dalili na saukan wannan aya dalilin da amma ko su dalilai ban da shi su Zubair ibn Awami na ciki isassu an ka kawo dai asbab musamman shi Abdullahi ibn Nur radiyallahu anhu a cikin ya'u ta'awil na gani ya kawo asbab din sun ɗin daban-daban a amma babba wanda yake shuhura shi ne wannan wanda shi Ibrahim ya kawo a tafsirin sa radiyallahu anhu a wannan da kuma shi ne na kawo yana daga mutane wanda yake sai da ransa shine wanda ya sai da ransa huwa suhaibul rumi wanda aya ta sauka dalilin sa shine ake cewa suhaibu ar-rumi kamar yadda na faɗa ibn sinan dan sinan sunan baban sa ne sinan shi bai ga annabi amma sunan sa suhaib ibn sinan ar-rumi kuma wannan suhaib din shine ake kirari da sabiqur rum a rumawa gaba ɗaya shi ne mutumin farko da ya fara shiga musulunci a daular rome kun san daula ce wadda shugaban mu annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam a yakin walalo ghazwatu khandaq kenan ko da aka zo ana wannan yakin an raba wa sahabbai bayan shawarin salman al-farisi radiyallahu anhu da arna suka zo bakin garin madina za su shigo da nufin su halkar da ma'aiki da shi da sahabbai wani ya zuwa zai kuma sojoji na tashin hankali gazo da asar in ka ga dama gazo da gazo da kanda in ka ga dama sai na salman al-farisi ce ya rasulullah mu a kasashen mu idan irin wannan abu ya same mu aka zo za a farma garin mu to akwai hikiman da muke wani dabaran yaki ne a wani dabaran yaki da ake yi za a ci wani ganuwa shi sa ake kiran yakin da yakin wani a kewaye garin da babbar rami wadda doki bai sai Allah ka shi ba in ya zo ne dole ya in an iso wurin da ke da dutse wanda doki bai iya hawa dutsen ba to sai a zo a jam yadda dutse bai iya wucewa ba a tsoni rami yadda dai an kabarin garin gaba daya ya zama protective tactic daga duk wani mai shiga da abun hawa an protecting garin annabi ce bismillah ai ana tono dai in fact in takaice maka kawai aka tone garin Madina kaf aka cewa shi kowane sahabi aka bashi sa'i kaza zai tona haka aka kama hannu to an iso wani gurin da ana tono sai aka zo aka haɗu da wani fan dutse wani kurman dutse akai akai sahabbai kowa ya gwada bajintansa akan a fasa wannan kurman dutse ya gagare shi kakkaf din duk wanda ake gari zai iya aka kirawon shi ya buga ya buga ina karshe sai aka kirawo shugaba alaihi salatu wassalam ya rasulullahi ga wani dutse fa ya ga gare mu yace muka akai mu ana zuwa manzo Allah ya zai dubi wurin yace a bani dunduru su aka kawo abun fasa dutse ma'aiki ya kimta ya shiga yana daga abun duka da ya buga one third din dutsen sai ya burma ya fashe sai wuta ta tashi sama saboda ka san sadauki ne uban sadaukai dunduru sai har da kurman dutse sai wuta ta tashi was haka manzo Allah sai yanzu nan wannan haske zai tashi tarbatsin wutan nan Allah ya mini albishir mun ci rom rom suhaibin rumi din nan alif lam mim ghulibatir rum fi adla al-ard وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد yace Allah ya min albishir albishir mun ci rum an gama lokacin fa duk duniya ba kasar da ta kai ta karfin soji da karfin economy ba kasar da ta kai ta amma annabi yace mun ci kasar an gama kai Allah ya min albishir da annabi ya sake daga dunduru sai duka ɗaya na biyu sai second third din ya sake fashewa saura rabi ɗaya cikin uku na na fan dutsen har ce tashi fal sama mai ce an sake min albishir mun ci farisa a'a ya sake ɗauga na uku da doka sai fashe kawai sallallahu alaihi wasallam yayi duka bisharorin nan yana gama munafukai da muka karanta jiya sai suka rika jan juna suna jan juna suna cewa da Allah ka ji da Allah ka ji mutumin da wai me yasa ne muke wannan tonon ba don mu tare garin ba kar a shigo a farmana wai kaji a hakan wai ai an ciro an ci farisa kai ka ji ba tsoro ne yasa muke wannan duka abun ba wai kaji an ci kaza an ci kaza da'ifa Farisa, Rome, lokacin Paris, Iran kenan, da Rome, Italy kenan, duk duniya ba ƙasar da ta kai ƙarfin soji da kuma kuɗi. Annabi ya ce an ci an gama, kuma Allah hakan aka yi. Shi annabi ya ce an yi an gama ai. Mai magana ne da wato yawun hadara. Kuma haka aka yi zamanin sai na Umaru dukkan wannan kasashen kaf sanda suka dawo karkashin musulunci har annabi ya wani sahabi alfishi ne ce kai din nan da sannu ta za ka sa kamben sarkin rum kuma haka aka yi haka aka yi kuma sanda ya saka suhaib shine sabiqur rum ake makira shi shine na farko a musulunta a dukkan daula ta rum shi ya fara musulunta radiyallahu anhu huwa suhaibur rumi shine suhaibur rumi shine wanda ya sai da ransa domin neman yardan Allah sahibu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana bi makkata ya kasance bayan musuluntan sa a makka tare da shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam walamma hajara rasul sallallahu alaihi wasallam yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hijira kharaja ila al-hijrati ma'ahu ma'ahu samaniyata na farin sai ya fita hijira tare da manzon Allah sallam tare da shi akwai mutum takwas jama'arsa ka san da aka zo fita hijira a ɓoye aka rika fita in arnan nan sun ganka sai su kama su kashe wai ba dama a bi annabi kowa ya zauna dole sa bara a bi shi ba ko annabi ya ce lalle duk wanda man kana minkum sami'an wa muti'an duk wanda a cikin ku yake jin magana ta yake min biyayya to ya hijira ya biyo ni na yi gaba wai zai zauna in ba mai larura ba lokacin da aka sauko da ayan can wadda duk qur'ani ba wani abu mafi kankanta jumla mafi kankantan da aka turo mala'iku suka rako jumla wurin sauka kamar wani dan koshin a qur'ani ghaira ulil zarari din nan ai mun yi tafsirin da ku to wannan lokacin saboda girman makafi guragu da kuma masu rauni wadda ba za su iya fita hijiran ba ko ba za su samu hanya ba ba za su gane ma inda za su yi ba saboda su Allah ya sauko da wannan portion din don a abstaining nasu daga cikin waɗanda za su ga bala'i idan ba su yi hijiran ba sallallahu alaihi wasallam haka ya fita hijira kamar yadda na faɗa kowa ya fita a boye ne in ba sai na Umar ba shi kadai ya fita a fili ran da zai ba wadda ba a boye fita ba ya ishe ka kowa ya shi buyaye sai na Umar kafin ya fita sanda ya zo ya shiga haramin Makka ga arnan nan suna zaune a tempulansu suna dara ya zo ya yi ɗawafi da ka'aba ya zo kalfar makami ya yi raka'o'insa biyu takobinsa zare tsirara ya zo ya tsaya kan arnan ya ce to ga umaru ɗan kaɗabi nan zai hijira zai bi annabi muhammadu cikin kukuɗin nan duk wanda yake so uwarsa ta haifi wani matarsa su zama gauruwa ‘ya'yansa su zama marayu ya biyo ne bayan makar nan. Aka yi fita, takobi kille, babu ɗan da ya iya bin su, koda. Haka ya fita da tafiya da taƙama irin na barada. Shi su haiku ya fita da mutanensa guda takwas, sai suka bi su. Wa ƙatalu ashabahu kullan. Waɗannan arna suka kashe abokanan shi sai na suhaibun rumi gaba ɗinsu sai kaji ya tafi da jama'an sa mutum takwas arna suka bi su suka kashe su suka kashe mutum takwas din nan dukkan su hatta baqiya huwa har ya rage shi kadai ta masu tara ne da shi da jama'an sa takwas to an kashe jama'an nasa gaba ɗayan su hatta baqiya huwa ta'arradu lahu sai suka bijiro kansa saura shi kenan shi ma za su gama da shi shi sayyidina suhaibur rumi liyamna'uhu min al-hijrati domin su hana shi daga hijira din da yaniya wa kana indahu kinanatun tare da shi akwai kwari kinanatu kwari mamlu'atun min istiham kwarin nan yana cike da kibiyoyi maƙil qala lahum sai na su haibu ya ce wa waɗannan arnan da suka kashe masa mutane takwas ɗin nan ya ƙaumi ya ku mutane na laƙar alim tom hakika tabbas na san kun sani anni armakum ni ɗin nan kun sani na fi ku iya harbi wa kinanati hadhihi mamlu'atan bihaman wannan kwarin na kuma cike take da kibiyoyi eh kinana fi hazi mamlu'atan tana cike sihaman da kibau idza aradtum idan kuna so an ta'ulu baini wa bainal hijra ku shiga tsakanina da tafiya hijiran nan da nake inda kuna neman haka ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hijiran da nan nufa zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to fa inne ufrego kinana tifikum yace na ina tabbatar muku sai na tsarar da kibiyoyi na dinnan kaf akan san da ba su bayani ya tuna musu ku sani ba na fi ku iya harbi dukkan inni armaku wa kullu sa'anin kowane kibiya ɗaya kuma insha Allah aqatulu bihi wahidan minkum sai na kashe ɗaya a cikin da shi kowane kibiya barai baran ya tarin kibiya ba kowanne sai ya kashe mutum ɗaya wa idza nafada ma fi kinanati idan kibiyoyi da suke cikin kwarina duk suka ƙare uqatilukum bi sayfi sai ko in zare ki kofina in taya in taya in ku da ita tare ku da shi hatta a muta har ni ma in mutu in yaso amma maganan ku ce in dawo kariya ne kai ka ji ba soyayya ce ta motsa shi yaji ba zai iya zama ba ba da shugaba alaihi salatu wasallam to ga wasu sun zo za su shiga tsakanin sa da tafiya wurin abin so sai yace hatta a mutu kawai har in mutu to bayan na mutu yace to nan ne fa'alu ba'da zalika ma shi'tum nan kan ku yi duk abin da kuka ga dama in kunso bayan mutuwa ta kenan in kun ga bayana amma yace wa khairul lakum amma abin da zai fiye muku an u'tiyakum mali in ba ku dukkan dukiyata alladhi taraktu bi makkata wacce na bari a makka shaguna sauran duk abin da na mallaka gidaje da komai sallallahu alaihi wasallam wa tatrukuni sai ku bar ni ku kyale ni azhabu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam in tafi wurin manzon Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam faradu bi zalika sai suka yarda da haka suka ta sab'an wa da'atan an gama babu mun yarda wuce kenan sai kama hanya ce to wannan dalili da yasa kenan Allah ya saukar da wannan aya yana tafiya falamma wasala ila nawa'il madinati yayin da ya iso nahiyoyin ɓangaren Madina ya kusa da masoyi kenan sallallahu alaihi wasallam talaqahu Abu Bakr sai sayyidina Abu Bakr ya tare shi wa qala lahu sai ce masa rabi hal rabi al bay'u imana ciniki yayi riba sai qala lahu ma hada sai me ne hakan me kake nufi da wannan magana to in bai san bai san komai ba sai me hakan wani irin magana kake haka me hakan wai qala lahu sai yace masa nazalat fika ayatun ai aya ce Allah ya sauko da ita a kan lamarin kan nan dai da kake ciki fatala alayya hadhihi al-aya sai ya karanta masa wannan aya wa minan nasi man yashri nafsahu ta za a marzatillah yana daga mutane akwai wanda zai sai da kansa saboda neman yardan Allah duk abin da ya mallaka ya bayar ya sayar da kansa aka rabi kudin cirikin kansa don neman yardan Allah abun mamaki hadisi yace da isa wurin manzon Allah shi ma annabi irin maganar da sayyidina Abubakar ya faɗa ya gaya mu shi amma ya ƙara da alkunyarsa yace masa rabi'al bai'u ya aba yahya ciniki yayi kyau yayi riba ya kai baban yahya shi su haifu gumi kenan ba ibnu sinan ومن الناس yana daga mutane man yashri nafsahu wanda zai sai da ransa yabdhuluha fi da'ati Allah wanda zai miƙa rayuwarsa domin biyayya ga Allah subhanahu wataala domin biyayya ga annabi biyayya ne ga Allah annabi yace ayi jira a biyo shi haka yake timing ne daga hazaran Allah in annabi ya faɗi abu Allah ne ya faɗa habara ce wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha ya yi haka ne ibtiza a marbatin Allah don neman yardan Allah ba wai ya yi hakan bane don ya burge mutane ko don a kokkoda shi ko wani abu a'a ibtiza a marbatin Allah ya yi haka ne don neman yardan Allah to wannan gaba musamman ummatul kutubi manya-manyan tafsirai sun yi bayani mai faɗi sosai akai lallai ta sauka ne akan wannan bawan Allah sayyidina Suhaib Rumi kuma har a zamanin annabi ya taki da jika kamar yadda na faɗa taki da jika akwai wasu wanda dalilin su su Khabbab ibn al-Arab sahabin nan wannan da shi da dan uwansa wanda suka aya suka hau tsauni aka ce su biyu sai sun zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ba ga ba kashe su suka ga karara za a kashe su dayan da ya ga tabbas za a kashe shi sai ya faɗi abin da suke so dai sai suka sake shi ya gudu ya dawo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fashe da kuka ya faɗi gaban manzon Allah yace na halaka annabi yace me yace ya iskanta annabi gashi gashi gashi yace ayya yace amma fa dan uwana kan bayaki ko sun kan shi sun kashe shi yace ina ma da ya faɗa ai illa man kuriha wa qalbu mutma'innun bil iman duk wanda aka tilasta mishi ya faɗi abun da ba shi yake zuciyarsa ba bai da zunubi babu wani matsala a yi suka ce sai ya zagi annabi ce wallahi ba zai iya ba bakin sannan ba zai iya zagi manzo Allah aka yi aka yi da suka matsa masa suka fara yanke mar gabobi su yanke gaba su ce za ka yi ko kuma mu ci gaba su yanke yace ayya sai dariya yake kawai ana yanke gabobi yana dariya suka ce wai kai kan ba baka san me kake yi ba ne yace kamar yaya kuma ban san me nake yi ba kuka ce zagi Muhammadu yace wallahi ba zai yi ba suka ce masa fa kai yanzu Muhammadu yana tan yana ta jin daɗi yana cikin iyalansa lafiya lau bai san ma me kake ciki ba kai za mu raba ka da duniya kai baka san yanzu bai san halin nan da kake ciki ba yace ayya kun ga abin da kuke neman ku yi min din nan duk nauyinsa duk muninsa duk girmansa ku ƙara ku ninka azabar sau ɗari ku ninninka ta sai zama wanda za ku min nan ku ƙara ninka ta zama sau ɗari ku yi mini ita gaba ɗaya a yanzu ya fi mini ƙaya ya soki Muhammadu wallahi da haka suka karshe har ya mutu bai faɗi abin nan ba to yana daga cikin dalilin saukan aya shi wa Abdullahi gudu ya kawo wa minan nasu man yashri nafsahu mutiqa amarfatillah daga mutane akwai wanda ke sai da ransa domin neman yarda Allah ka san dai wannan kai ya san kuma ciniki ya yi wallahi to wannan su ake cewa yan gani kashenin addini yan gani kashenin addini su mutu kawai don addini ya tsaya suna nan kuma na rantse maka da zatin ubangiji a duniya ba ta san irin wa'annan mutanen ba in ba su faye ba ba ina gaya ma son rai ba ne duniyan haka ta sani duk inda kaga aka yi jihadi mutum ya fita ya yi ta jihadi har a kashe shi domin tsayi da kalmar Allah wallahi duka sufaye ne duk dauloli duk dauloli ka karanta tarihi ka gani duka sufaye ne ka duba sayyidina Umar al-Futi radiyallahu anhu almajiri shoti jani ne yana jihadi har har ya mutu ya je ka dan shoti jani na cikinsa yana jihadi a cikin kasashen faranshi wallahi har Allah ya karbi rayuwarsa ya shahada haka duka su inda ka ji an kafa daula ta musulunci za ka ga sufaye ne ya yi sai ka daular shaudan fodiyo shaudan fodiyo menene sufi ne da tarikan kadiriya shi ya kafa daula ta musulunci daula usmaniya kar ka dauka najeriya ina daula ce da ta karaɗe in ka ji kasashen da suke karkashin sai na shehu usman bin fodiyo a zamaninsa ka sha mamaki ko shi sha umarul kuti almajirin shautu jani din nan mujahidi ne wanda ya kafa dauloli ga sunan a yamma da muna dauloli ya kafa kuma ya ishe ka ya zo ya gana da shi usmanu dan fodiyo har ɗansa mamman bello ya yi karatu na jawabi ma'ani sauka ɗaya ɗaya har goma sha na jawabi ma'ani a gabansa tun ilimin shi abdullahi gwamnati sanda sauka ba shi abdullahi ɗaya ba shi mamman bello ne ba shi abdullahi gwamnati ya yi sauka wajen goma sha na jawabin ma ya yi ya sake ya yi ya sake saboda guda ma harshen sufaye sai sufaye in don larabci ne kawai ake da'awa an sani shi abdullahi me zai da kuma a fassara mar me me za a fassara mar wanda duk wani dictionary na larabci sanda ya haddace shi a kanta kamus na larabci haddace su me yake bukata kuma a gaya mar a larabci malam wallahi na da littafin sanarin da Allah in kana karanta shi zaka dauka yaren aljannu ne kuma larabci zaka dauka yaren aljannu ne karantawa ma sai kai da gaske balle fassarawa shi ya rubuta shi hisnul rasim dauko shi ka gani malam akan ilimin sarraf wanda aka kawo littafin shi Ibrahim na sarraf a ƙarshen sa can ina da babban littafinsa da yayi akan na'au sunansa baharul muhit teku baharamaliya ne littafin idan ka karanta shi inda na'au ne na duniya ba abun da baka kewaye da saninsa ba baharul muhit sunan littafin baiti dubu hudu da wani abu amma jawahirul ma'ani sanda ya dukufa ya duka gaban umaru tuti ya karanta ya sake ya karanta ya sake ya yi sauka ya sake don abu da ma ba littafin yan ƙananan abubuwa bane a cikin masu masu haraka mai magana ilimi ta wani zai yi zai dauko jaru ba ne zai ce zai zai wai zai magana a cikin kai magana a cikin jaru ma an ka ta giya ne an gaya ma littafin ɗalibai ne saboda haka wannan kenan na ba da adres ne duk wanda yake so ya ga irin masu wannan ɗabi'a na gani kashenin addini to duka wallahi su faye duk wani abu da ka ga mai kama da jihadi sai ka tarar barna ne a bayan ƙasa kawai sunansu wani su fito su ne jihadis sai ta kashe musulmai ba arna ba musulmai sau ina jihadi an jihadi kuma kana kashe musulmai ƙarya ne ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله يبذلها في طاعة الله ابتغاء مرضات الله يقول من يرجع الله رضاه معناه يرجع الله يكي نما وهو صحيب shine Suhaibu Ar-Rumi ibn Sinan kenan hajara ila ila Madina ya hijira zuwa ga Madina wa taraka lahum malahu ya bar musu dukiyansa a can wallahu ra'ufun bil ibad shi Allah mai tsananin tausayi ne ga bayinsa kai ka san me yasa ga Allah mai tsananin tausayi ra'uf in an tambaye ka misali an ce Allah mai tausayi ne zaka iya ba mu misali ba shi ya ka annan bane tambaya in misali muka rufe masallacin nan aka ce bari in bada assignment kowa ya ga takarda ya gaya mana ya me ma'anan Allah mai tausayi ne ta ya zai yayi bayani kowa kuma ya gamsu me za ka faɗa ga sunan birjik yana daga tausayin Allah jalla jalaluhu za ka saɓe shi kana ce kai sabo wanda ya fi ƙarfin duwatsun duniya su iya taron sabo amma kana astaghfirullah shikenan ko ƙwara ɗaya bare rage ba dai kiya ya ce ma kai ka san mu ai yanda muke yi in ba tausayin Allah ba zai yi ne ka gama ka ce Allah ma ƙarya ne shi amma da ƙarshe ka ce ka tuba ka bari sai ya ce ya yarda ya yarda ƙarya ne Allah ma babu shi ko har wannan matsayin ka kai kore Allah ma gaba ya ma daga bayan ka dawo ka ce ka yi imani shikenan al-islamu ya jubbu ma qablahu in kuma kana cikin musulunci ne kai ka ta'asa kai ka tobara ka saɗi Allah duk abun da yake baya so a yi kai daga baya ka tuba sai ka zama attaibu min az-zambi kaman la zambala wanda ya tuba ya bar zunubi bayan yana yi kaman bai taba ba kar wani zai tambaye ka kace ya ce ma eh da Allah ina laifi iri kaza yanzu kana ga Allah in na tuba zai yafe kai ka yadda kace mai Allah bare yafe ba Allah da bawansa ka ce mai ai ko sama da wannan ne Allah zai yafe sharadi na in ka tuba kar ka koma kai kai mai nasiha amma ka taba gani Allah kuma ka ce wai bare yafe abu ba ba Allah ba kenan jalla jalalu to yana daga cikin tausayin sa haka din subhanahu wa ta'ala arshadahum haythu arshadahum inda Allah ubangiji yake shiryar da bayinsa da ma fihi ridahu zuwa ga abinda akwai yardansa a ciki haka kawai Allah sai ta tura ka zuwa ga ya rika sai ta zuciyarka ka rika yin gurin da ya yarda da shi domin ka samu tsira don tausayin da yake yi wa bayansa هذا هو القسم الرابع ولما شيخ ابراهيم يتي wannan shine kashi na hudu an wuce kashe kashe a baya yan duniya zalla yan duniya da lahira ko yan neman aljanna akwai su suma ya ji akwai mata aljanna shi kuma damuwarsa mata ya ji akwai nama aljanna shi kuma damuwarsa nama ya ji an ce wala ne tsayirin ne ma ya a duniya ma in an kira sunan nama kawai sai ya wuya bulbulo to sai ya tsaya ta nafilan dare ba don kawai komai ba sai don ya samu naman nan aljanna dai da abin da kayan alawatu cikinta haka to akwai su to ga na hudu su kuma yardan Allah ba maganar aljanna suke ba sun wuce nan ba a duniyahu bi ukhrahu ya sai da duniyar ta ya miƙa ta ya karbi lahira shine wannan kashi kenan al muslimu ba a nafsa musulmi ya sai da ransa bi bi ikhtiyarihi lillahi tabaaraka wa ta'ala saboda zabi da yayi ya zabi Allah subhanahu wa ta'ala tabaaraka wa ta'ala fa kana thamanuha al janna sai zama kudin da za a bashi da ya sai da ran nasa shine aljanna matsayinsa kenan wal khawasu zababbun bayan Allah kuma kebantattu ba'u anfusahum bi ikhtiyarihim lillahi tabaarak wa ta'ala su kuma sun sai da ransu ne suka zabi Allah suka zabi Allah fa kana thamanuha mardatu Allah tabaarak wa ta'ala su kuma da suka sai da ran sai kudin da aka biya cinikin shine aka biya su da yardan Allah suka samu yardan Allah su kuma Allah ya samu na ciki wal awam sauran amawa masu suke nan su kuma famanu anfusihim aljanna su kuma da suka sai da ransu aljanna ce kawai da mun wanda irin sai da wacce ce take da suna Rabiatul Adawiya ita kuma tana inkarin irin su tace bawan Allah ka bautawa Allah mana don Allah ya cancanci a bauta masa Allah ko bai yi aljanna ba bai yi wuta ba a ya cancanci a bauta masa don me sai ka yi kwadai don me sai ka ji tsoro kafin ka bauta Allah in ji ta matsayin ta ne wannan kenan inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna shine abin da nake cewa ba mu iso din kenan Allah ya ciniki da wasu bayansa suka ba da rawukansu ya ciniki da su cewa zai ba su aljanna to su ne wannan gaba kenan ai yabi'uha ai ya sai da rayuwar ta ta ɗaya da a marzatin lahi don neman yardan Allah wallahu ra'ufun shi Allah mai tsananin tausayi ne bil ibadi ga bayansa la budda lil abdi babu makawa gabawa na Allah min an yabdula malahu lillahi na ya bada dukiyarsa ga Allah dukiyar da ya mallaka wa auladahu lillahi ya bada ƴaƴansa ma hidima ga addinin Allah in Allah baka ƴaƴa to ka bada su hidima ga Allah in abun lamarin addini ya tashi kar ka je kai kada kwaso ƴaƴanka su ma su zo su zama hidima ga lamarin addini wa nafsahu lillahi ya bada rayuwarsa shi ma saboda Allah ne faman bazala malahu lillahi duk wanda ya bada dukiyarsa dukiyarsa ta zama ta Allah duk abu na lamarin Allah ya zama ma'ana bai fi ƙarfin dukiyarsa ba zai iya zuba ta akan wannan lamarin to waje da fana'a fil af'al wannan ya samu fana alfana'u fil af'al wato ya samu fana'i cikin ayyukan Allah sai ya zama ya'lamu Allah fa'ila fil wujud illa Allah sai daga nan zai zai hau matsayin ya gano la fa'ila fil wujudi illa Allah ba wani mai yi ma a cikin halitta kakaf sai Allah shi kare duk wanda ya kai wannan matsayi yake ibzali yake zuba dukiyarsa a irin wannan matsayi to zai bare ya dauka shine mai yi ba in yayi ma shi a ransa yana dauka Allah ne yake kuma hakan ne in baka kai matakin bane kake jin kai kai a to Allah kan ba dukiyarsa bane ko naka ne dama ya faɗa ai wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fihi ba kai faɗa ba can cikin suratul hadidi ne ha ita ku ciyar da abin da ni na ɗaura ku kalifofi na wurin ciyarwa kai kalifan Allah ne wurin ciyarwa in ka gina masallaci Allah ka zama kalifa nasa ka gina masallaci haka duk abin da kai alfana'u fil af'ali shi yin fana'i cikin ayyuka na ubangiji samanu man bazala malahu lillahi shine abin da za a biya kuɗi da za a biya wanda ya bada dukiyarsa saboda Allah kenan ومن أسلم أولاده لله تو da miƙa ƴaƴansa yace wa'annan ƴaƴana gaba ɗaya hidima ne ga addinin Allah ko hidima ne ga sayyidina Rasulullah sallallahu wajada al-fana'a fi sifati Allah tabaaraka wa ta'ala to shi yafi wancan ba dukiya kadai ba ƴaƴansa ma gaba ɗaya ya bada su saboda hidima ga addinin Allah to ya samu fana'i cikin sifofin Allah shi kuma ومن أسلم نفسه لله دو ود كما يميك كنسا غبايا هجمة غا دين الله ina ka fito addini ina za ka je addini me kake yi addini me za ka yi addini me kabaro addini hidiman addini to wannan wajadan fana'a fi zatin Allah tabaraka ta'ala to wannan shi ya samu fana'a cikin zatin Allah tabaraka ta'ala fa yafna an nafsi to wannan shine wanda zai kare gabarin ganin kansa ma gaba daya wa ya baka billahi sai ya rage ga Allah wannan yare ne ba na kowa da kowa ba wa anna ila rabbikal muntaha ayan qur'ani wai dama ai ai so Allah kama yan tike wai ko Allah ko ba ko kana tafiya ne ka iso wurin Allah sai ina kuma ya rage dama ai an ce fafirru ila Allah ko ba ka Allah ke ba Allah ne kake magana nan malam Allah ne ya faɗa yake fasibu ku tsinke da gudu fasibu ka san farra ya fir a haba ai ko ba ga ka san ballewa da gudu ba ga jan ce farral jani da larabci barawo ya falfala da gudu ka san gudun barawo kuma wanda yake tsoron kada kama shi ka san gudun ba na wasa bane farral jani to irin wannan gudun aka ce ka tsinke da gudu ka tafi wurin Allah fasibu ila Allah inni lakum bi nadhir mubin wai wai ka tsinke ka tafi wurin manzon Allah ya kai ba wannan to sai na zaka ji Allah kuma hadama kuna tare wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tufsidu ko kuma min hablil warid wani an wanda yake kusa da kai sama da igiyar laka da take wuyan kan nan kuma ka gudu ka je ina to wa huwa ma kuma ina ma kuntu yana yana tare da ku duk inda kuke kuma aka ce ka gudu ka tafi wurin Allah wurin manzon Allah ya nufi قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني إن دي الله كجي نفي تو بيوني كوي إن جمع زمان الله صلى وأن الدشين ففروا إلى الله تو وأن إلى ربك المنتهى إن أنزورين الله دي أنتك تفيا تاكاي والله رؤوف بالعباد الله ما يتوسع ساواني مثلا توسعيني كبايا
يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم تتبعوا خطوات الشيطان إنه
يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kira dukkan muminai na duniya baki ɗaya, ya ce, Ya yi amanu, ya ku waɗanda kuka ba da gaskiya da abin da Allah ya aiko annabi Muhammadu sallam da shi, ƙudu fi salmi kafa, ku shiga musulunci gaba da, ku shiga musulunci baki ɗaya. an karanta da asalmi an karanta da asilmi kirawoyi ne urgulu fi salmi kira'a ce ta nafi almadani ibn kathir almakki da kuma e su uku ne da kuma aliyul kisa'i su uku nan su suka karanta da haka shi yasa kake ji masu riwayar warshi da yake kira'ar nafi'u ne sai ya karanta ya yi da zina wani dukkan yufi salmi amma majority ma'ana jumhur su sun karanta fi filmi ne masu yawan su ne masu karanta da fi filmi kuma wallahi yadda na gaya maka na ji almadani haka ya karanta to ka'ida ne na malamin abin da ya sa na fara kawo shi ba ka'ida ne na malamin kira'a ba malamin kira'a ba duk malamin duniya ba in ana magana ko na ƙura'u ne ko na fuka ha'u ne ko na muhaddithun ne ko wani fanni ne in za a yi magana malamai za a fara kirga wai karatu nake bamu ne kai ma gobe in za ka ba da bayani in malamai malam wani malam wani malam wani in za a yi kuɗin goro to in za ka fara in akwai a cikin malamin ko guda ɗaya ne wanda ya rayu ko aka haife shi a madinan manzon Allah to da shi za ka fara lissafi wai saboda girmamawa ga janabin manzon Allah ko akwai dan maka ba sai dai ka biyo da shi na biyu kuma ka duba mini duk inda ake kawo tarjama na malamai in na hadisi ne in na fikku ne in na qira'at ne ka duba ka taya ni kallo in akwai dan Madina a ciki wallahi da shi da shi ake farawa ha ga aran ma ai ma sai ba gabana ga su aran ma malaruna mai jan bakin ga ku dukanku ‘yan zawiya a gabana ‘yan halkan ba mu karanta shatabiya da ku ba? Mun karanta go? Da Allah da wani malami aka fara da aka zo bayanin ƙurra'u din nan. Na fi almadani. فأما كريم السر في الطيب نافع فذاك الذي اختار المدينة كمنزلا me yasa saboda dan madinan annabi Muhammad da shi aka fara don a gwada ma step by step na biyu ba sai aka biyo da ɗan makka don a gwada ma ai shi kuma yana garin da ka'aba take sai ka biyo da shi Abdullahi ibn Kathir al-Makki wa makkatu Abdullahi fiha muqamuhu wa banu kathirin kathirul qawmi murtala sai ka biya da shi hayraki hayraki ne abu ka'idarsu ne haka ne kuma har gobe kuma ko tarjama na malamin fiqh haka zaka gani da Imam Malik ake fara wallahi saboda yana madinan manzon Allah kuma abun mamaki babban su ba fuka hawo Abu Hanifa ne ka sani amma wallahi da Imam Malik ya zo tarjama ake fara saboda girmama manzon Allah an zo na biyu kuma da kawo shafi radiyallahu anhu saboda shi kuma dan Makka ne duk da rayuwarsa mafi yawa ba a Makka bane amma a Makka aka haife shi ya rayu a Makka kafin nan fa kamar yadda ƙura'urin aka kawo na uku ɗan basra ko abu amirin ko albasri na hudu aka biya da abdullabin ibn amirin ashari ɗan dimashq ɗin nan haka dai wa'in nan ba haka sai an fara da malik radiyallahu anhu da shafi kafin sai a biyo da wa'in da za a biyo da su duka a kawo shi abu hanifa nu'man ya yi lalzina amanu ya kwanda suka yi imani orokolo ku shiga fi salmi cikin musulunci kafatan gaba daya nazalat hadhihi aya wannan aya ta sauka ne inji maulana mushi ibrahim radiyallahu anhu fi abdullah ibn salami cikin sha'anin abdullah ibn salami wa ashabihi da kuma mutanensa lamma dakhalu fil islam yayin da suka shigo cikin musulunci tabaqaw yu'azzimuna sabta na'am sai suka wanzu suna girmama asabar suna girmama asabar ranar asabar wa yakrahuna lahmal ibil sai suka zama suna kyaman naman a raƙuma na'am wa albanuha kuma suna kyaman suna ƙin nonon raƙuma taba'an lidinihim alqadim saboda bin addinin su tsoho wanda suka fito na yahudu to saboda su ne fa nazalat fihim ya ayyuhal ladina amanu kunu fi salli kafa shine Allah ya sauko da wannan aya cewa ya ku mu'mine ku shiga cikin musulunci gaba daya ka san addinin yahudu kamar yadda qur'ani ya ga mana kullu da'ani kana illal li bani isra'ila illa ma arama isra'ilu ala nafsi min qabli an tunazzala at-taurah qul fatu bit-taurati fatluha in kuntum sadiqin to wannan shine suke hujja da shi annabi eh, annabi yaqub shine isra'il ne illa ma harama isra'ilu ala nafsi isra'ilu shine annabi yaqub ya haramta wa kansa no- nono raƙumi da naman raƙumi to addinin su sai ya zama haka to sai da suka shigo musulunci sai suka zama suna kyaman naman raƙumi suna kyaman nonon raƙumi sai ka ja ba a haka ai yanzu ai babu wannan haramci ku dawo ku yi amfani da su halal ne na'am
da shi da jama'arsa duka haka su to kuma ayan ta sauka kansu kuma ta jage zata har alkiyama har gobe karka yadda kana musulunci amma kuma akwai waɗansu abubuwan da ka- wai in ka zo sai kana dan wai wai bara ka yi su ba akwai irin wannan akwai mutanenmu musamman ma zu- ma- wanda suke a ma'aikatu manya saboda wani katon banza kawai sai ka zo kana sauka shoulder ko saboda ka dada damar a'a musulunci ba a ba a shiga gefe gefe tsunduma ake tsundum dan da ga yadda shari'a take yi kawai ko a gaban baban waye ai bai ai Allah shi yayi ka ai shi yake kuma kai kuma za ka saurarawa gashi an fada manya manyan wuraren ma'aikatu sai ka ga mutum wai yana karkashin kafuri sai ya zama yana tsoron ko zuwa jami'a saboda in ya yawaita sallah za a sallame shi kai ka duba lalacewa malam sai ya rage belle fa nafila kai kenan sallan jami'i mamal kaga da lamari ya dawo ya lalace mal kasa ta dawo yadda ta dawo ba dama ga yanzu a wannan satin kan me faru ba wani malami bane ya faɗi gaskiya kawai aka sauke shi a limanci kai ka ji ba wai shi kenan kai kan malami sai ka ja bakin ka kai shiru duk abun da ka gani kawai ka tsaya a abun da hadisi ya faɗa na ƙarshen nan wai kawai ko menene na ƙarshe a kun sani ka ji abun a ranka fa bi qalbihi wai haka ake so wai harshen nan da Allah ya halitta maka ya baka qur'ani ka san shi ya baka hadisi ya baka fiqh ka san ahkamu sannan ka ga an sake layi kai shiru ai kawai malamai abin da ya kamata ai a sassauke su kowa bari gaskiya sauke shi su su koma limanci masu sauke eh su koma limanci to an sauke shi sai mai to sai an sauke shi sai shi kenan me ana ta kashe mutane ana mutane sun zama dabbobi dan adam baka ji ana cinikinsa an zo an yaudare mutane ana cewa za a haɗa nim da number waya saboda kar a yi irin wannan abun kar a yi tsada kar a yi meye meye to sai aka zo wanda ya ce zai haɗa nim ɗin number kowa a Najeriya saboda kar a yi ta'asa kar a zo ana wayoyi ba a bara samu a gane inda mai yin wayan yake ba shi wanda ya kawo abun a Najeriya sai aka sai aka sace ɗansa kuma aka yi waya da shi aka yi waya da shi aka yi cinikin ɗan aka biya kafin suka sake shi ba haka aka yi ba ko ba ku gani ba ne to yanzu ka gaya min waye kuma ya rage wanda ya kawo nifin da a haɗa nifin da nomba saboda kar wani ya yi ta'asa da nomba da ka yi fara yin sun san akwai suna strategy da za su bi su gano har inda kake ajiya kamo ka to sai aka sace dan wanda ya kawo abu a Najeriya to kai kam kenan fa ka shafa kanka ruwa abun tausayi abun kunya yanda duniya ta dawo tafin hannu din amma wai mutum ya gaya wa hu- hu- gwamnati ko hukuma gaskiya
shaka kuwa ya sauke shi a limanci me ya signal na wannan abu
abin da yake koyarwa shine ma'ana kowa kar ya kuskure ya faɗi gaskiya wai to da malamai za su zama irin imam malik su zama irin imamun nasa'i su zama irin wannan mai shehu masu tafsiri din wanda ya fara wallafa tafsiri a duniya ibn jaririn at-tabari kaga irin sunan su ko za a mutu sai sun faɗa irin imamu ahmad ibn hanbal ko za a mutu sai sun faɗa wa gwamnati ko hukuma gaskiya ko za a mutu irin maulana shek tarisu man bauchi to ko za a mutu sai sun gaya ma gaskiya in ka ga dama ka mutu amma sai sun gaya ma to inda malamai duka sun zama irin haka ai ba za a nuna musu yatsa ko matsalan in ka kuskura kana malami ka zama baka da independence to ka bugu ma'ana independence ka zama karkashin wata kungiya ko wani abu shikenan umarni za a rika baka duk girman ka yanzu zali ga wani shi da ne ka ce wai ya zauna a karkashin ko wata fitiyanu ha ba hauka kake yi ne ka dawo kana ba shi umarni shi ne matsalan eh da ka shiga kungiya to ka san ya kanka ka ga baka da yanci sai an zo za a yi sai a ce a shugaba bai bada izini ba duk girman ka kuwa a duk gata aisha da belu ma ko in ji fulani ko zai yi ka gudu ka wuce inuwanka to malami in ya zama yana da independence ya zama yana zama kashin kansa amma fa ya zama yana da malamai ba yana nufin malami ya zama kawai shi bai da malami ya kirkiri kawai wani dan majalisinsa shi ma ya ce zai zo yana ta koyarwa da sauransu ba haka nake nufi ba ka zama karatunka mai aure ne waye da shauninsa suwa ne ko su ne eh to amma kuma baya karkashin wata lajana wanda za ta rika bashi directives to zai iya faɗin gaskiya wa kowa ko matsalar in kana zuwa ka roƙa to wallahi baka isa ka gaya musu gaskiya ba su jagororin in ne za ka yi sallama kana jiran honorable ya fito kana layi ya fito ka zo ka kawo mar complain ɗinka ba fa ka je mar wa'azi bane ba ba kuma kuskure ne ka je kamar faɗa bane a matsayin ka na malami a wai ka je ne kai ma tare da sauran karabiti kuna jiran fitowar honorable ka ga ya honorable zai laifi ka iya gyara ba bai san yiwu ba shi ne matsalan da muke za ka ga wai an je wurin babba malami yana zaune a ƙasa wai mai mai kuɗi yana zaune a kan kujera giya ka sha ne za ka ajiye ne a ƙasa wallahi baka isa ba wallahi baka isa ba ai al-islamu ya'lu al-ilmu ya'lu wala yula alayhi kana nan baka da ko izu biyu a kayan ka mutum yana dauke da alqur'ani ka zo kana zaune a sama yana yana ƙasa upside down kenan wallahi malamai kar su yadda kai a sama wa ma atani Allahu khairu mimma atakum haka wani ba annabi yake gaya wasu saboda haka abubuwan ne sun dawo abun Allah sarki amma wannan malami tabbas yayi jarumta ko wani bangare yake yi bai dame ni ba da duk malamai za su zama irinsa da abu yayi kyau da yayi kyau ka faɗa musu gaskiya su sauke ka in sun sauke ka ai akwai inda ba su isa su hana ka ba akwai yanzu ni na kwance a kan gadon matana ba sai in isar da muradi na facebook din naka ne balle za ka ce ka hana ni don ka hana ni masallaci maganar kenan sai in zauna a kan gadon matana in rubuta sakona in sake wadda kuma zan iya karewa kowa ya nemi dalili ba gidanka ba ne facebook WhatsApp ba gidanka ba ne, in na yi maganar da ta shafi abin da yake ƙarƙashin mulkinka ko ikonka, ɗan ne za ka sami ne baki. Amma in abin da ya shafi harakan abin da bai shafi ka ba baka isa ba. Wata rana an gayyace ni bayan na yi wani karatu a fada na Lami da Akko sai DPO na wannan lokacin da na yi karatu ya gayyace ni. aka kira kawo na kawo ali an dauka shi ne ba don an je an bada a garin bada numba ta sai aka bada numba ta a ya shi ana gayyatar sa bidiyo yace shi kuwa aka ce yace akan me wai wani karatu da kai da ba shi bane akwai wanda yake sai kira ne ce to fa gashi gashi gashi kiran na dai bidiyo yace lalle an kawo min sunan kan an ce kana wa'azin da yake tada hankalin kasa yace ni ne yace eh yace to waye ya gaya maka yace gashi gashi gashi ya gaya min wanda suka kawo ci to alhamdulillah abinda na faɗa ɗin a gurin alhamdulillah tunda kai musulmi ne zan iya nana ta ma shi ma fi kifaya wa ziyada kaf zan iya maimaita ma ba sai na fara zubo masa yace da ka ba sai ma na fara zubo masa na fara masa bayani yace addu'a aka ce ba kyau nace ƙarya ne nazo da littattafai nazo da tirmizi nazo da littafin shehu usman iya sunna ahmad al-bid'a nazo da kaza nazo littattafai ne ka bada maraju a kira ne a kira waɗanda suka kai ƙaran da su da kace malamai da kuma fadawan a kira ni a kira su mu je mu mukabala da su su ture abin da manzon Allah Muhammad ne na gaya mata na ce shi yace duk limamin da ya addu'a bai duda yayi addu'a tare da mamunsa ba ya haɗince su in ji annabi Muhammad annabi yana bada umarni wani kato zai ce shi wai ba kyau nawa za a ji kaga karshe fa da na fara zuwa ya ce da Allah kai tafiya ka kawai na fahimta a ya nuna min numban da aka rubuta din wallahi yanda ka san rubutun China ba ai wanda ya rubuta numban nawa bai wai ka suna na din A din tana kallon ta sama sama ne kasuwar ba ta yi ba saboda haka Allah ubangiji ya riko da hannayen mu Allah ubangiji ya bar mu da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam abin da muka faɗa daidai a cikin wannan karatu Allah ba mu lada wanda muka kuskure Allah ka yafe mana albarkan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah ya kai mu gobe za mu zo mu ci gaba da sharha na wannan aya insha Allah saboda lokaci an nuna mini yayi marasa lafiya mu na gida da asibiti Allah ka ba su lafiya ya Allah muna roƙonka masu neman ilimi na duniya ko na lahira Allah ka ba su yawa mai amfani wanda zai amfana da al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mata da suke dauke da juna biyu Allah ka dauke su lafiya ka dauna wai tarbiyyar da abin da za su haifa albarkar shi tijjani da Allah ta alhamdulillah ya Allah ɗan kasuwancin cikin mu Allah ka bunkasa harkar kasuwancin su da albarka a lamarin kasuwancin su albarkar shi tijjani da Allah ta masu kiwo a cikin mu Allah ka albarka a harkar kiwon su ya Allah muna roƙon ka abinda muka noma wannan shekara Allah ka samu ci mu da biyan bukatun mu gaba daya Allah ka kara mana lafiya da da lafiya za ta ci kaura dukkan masifa da bala'i da fitina da ke damu wannan kasa Allah dukkan wannan tsada da take damu talakawan Najeriya Allah ka kawar da ita ka kawo sauki da walwala da yalwan arziki a wannan kasa albarkar shi Tijjani radiyallahu ta'ala anhu albarkar shi Ibrahim Kaulaha radiyallahu ta'ala anhu اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وعلى آله حق قدره ومجاهده العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين